wa ashabihi ajma'in bayan ka yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine majalisi na nawa 29 inshallah yau ranar uku ga watan aljumada asaniya hijira da shekara 443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma cikin baka shida yau ga watan ɗaya janairu 2022 a sabo shekarar da mutane ke ta ɗimuwa ko in ce wasu mutane ke ta ɗimuwa suna bukukuwa sabo shekara a yi ta kwale-kwale da fashe-fashe da kunna wuta wannan al'ada ce ta kafirai kai mai haɗa ka nuna wadda maganar sabo shekara ana murnar sabo shekarar da gunki mai kai biyu mai suna janus da ya shigo ne kai mai haɗaka da shi to abinda ya da shi jahilci baka san addininka ba tunanin ka waye ko baka waye ba to kuma dole ne ba a shuru Allah ce a yi bayani don a fahimta in abin maɗauko ne a gurguje waɗannan watanni da kake da su guda goma sha biyu tun daga januwari har zuwa watan ƙarshe disamba yawancinsu watanni ne suna gumaka ne januwari daga gunki ne mai suna janus j-a-n-u-s janus rumawa kan bauta ma wannan gunki shekaru aru-aru kafin paparoma grigori ya zo da kalandarsa a 1582 bambancin lissafin ba wanda daga na ya mayar da watannin suka koma sha biyu tun da asali watan farko ai watan march ne ai march ne a tsohuwar kalandar suke kira rrc roman republican calendar ko kuma at-taqwimun rumani al-jamhuri march ne wata na farko may wata ne na biyu june wata na nawa kenan la april tukun ko sannan june wata ne na hudu wanda suke kiranta juno ita june kenan juno j-u-n-o suna kiranta wai mata ‘yar uwa mai kankankan da Allah maɗaukaki kai ba za ka yi da wannan ba don kafirci ne ta'ala Allah amma ya ƙulu zalimuna uluwan kabira amma kafin yake a tarihi me kuma mace ce suna kiranta ma'i suna kiranta the goddess of fecundity the goddess of fecundity wato bayan ma god suna da goddess mace kenan irin shi allar yabanya to wai kai mai kai ka shiga shawar ba shanu shirme da kirinki da jahilci kana gani kanka ya waye wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ce suna tsammani wai aiki suke kyautata misali to wannan na gaya muku ne a takaice daga baya sai shi grigori ya kira majalisarsa suka mai da watannin sha biyu saboda tunanin akwai gunki da romawa ke bauta kamar da suke da ainihin bakanalia da kuma ainihin saturnalia akwai wata giya suna kiranta bacchus to ai daga ainihin bakanal ne ai girkawa ke bauta ma ainihin allan mashalo allan giya wata za ka masu ban mamaki idan ba ka tsatsafi tarihi sai ka fada cikin rami ka ɗauka kanka ya waye inda za a turke ka menene asali zai ka ce wallahi haka naga ake kawo sai ka fada cikin yan inna wajen na aba ana ala umma wa inna ala atharihim kawai muna yi ne kawai blindly shi kuma mini ba ya kasancewa blind sam komai yana tafiya ne kan dalili in dalili ya dalilantu ya dauka in ya kasa yi wurgi da shi sauraka suka mai da january a matsayin rana ta farko suna kiransa da god of beginning shi yasa duk 31 ga disamba a rome da italy turai sai sun yi bukukuwa na kunna wuta da ganga ana maraba da sabuwar shekara wanda allansu mai suna janus zai shigo ya ba su arziki to kai da kake da ka taya su man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum ka annabi ce duk wanda ya koyi da mutane dan uwansu ne kana gani abin wasa ne sai kiyama ta ce ta tare da su Allah kuwa abin tsoro ne ita kwale kwale an me hada kan su Kano Enugu ce misali ko Enugu ma akwai musulmi ba to kuma da hankali annabi ya ce za ku ke bin hanyoyin waɗanda suka zo gabaninku la tattabi anna sanana man qablakum shibban bi shibbin wa zira'an wa zira law dakhalu juhda dhabbin tabi'tumu qalu alyahud wa nasara qala faman shi za ku dinga bin su taki da taki suna daga kafa sai kumbi in za ku gamu da lalacewa a'udhu billah yace ko sun shiga ramin da mu sai kumbi saboda shi muna ta gani ba gwamnatin yana murna ya ga kirista yana masa murna happy christmas wai a tare muke tare muke yana jin tsoro fatawa yake malami abin zaman da Allah bani da ban da ban da ba wani sauki sauki dan uwana ne wai musuluncin yake su daga masa kafa me Allah zai dauna musuluncin naka musulunci dan jabu sun da baka da guts naka bayyana imaninka da mutuncinka da kamalarka a'udhu billah sura ke january gunki ne janus february february gunki ce march martius gunki ne suna kiran da god of war allah yaki april kuma yanayi ne suna kiran da avrilis yanayi ne yawanci da haka suke da april fool wawan watan aprilo sace da kai an ga ainihin zaki na sai da tsire a kantin gwada sai kashe allah sace fool ya allah mai na gaya muku ma'i ita ce wata na uku june juno july ba shi ne wata na bakwai ba ada wata na nawa ne na biyar ne kuma sunan sarki ne julius caesar da suka kashe a rome abinda kira immortalization saboda tunawa da shi mai haɗa ka da shi august wata ne na shida daga sunan sarki ne Yerima Augustus. September ba watan tara ba ne asali a tsohuwar kalanda RRC. September daga set ko da faransanci suna nufin bakwai ne. Ba ka ba ne? Da faransanci menene bakwai? Set, on, du, trois, quatre, cinq, six, set, with, neuf, dix. su ne 1 to 10 da su faransanci kenan ainihin sayid bakwai daga na kalam september october daga octopus kafa nawa ke octopus takwas wata takwas na ce duwayo ne da sarkafe-sarkafe wani banza amma ya zama alaƙaƙai abinda muke cewa sai ka iska kai baka san kalandar ka ta musulunci daga zuwa ƙarshe ba amma duk ka haddace wannan ba mutum laifi ka haddace ba saboda larurar zamani amma idan amarya ba ta hadoki ba an mata adalci a tsora mata kaya sha da dama karka sha da abu sha da dama wannan kenan november kuma sunan lissafi ne haka december daga dis dis kuma shine goma da faransanci ko ba haka ba in ka ce disney da faransanci na nufi mai sha tara biswit sha takwas this wahakam this go so december this this duk yan uwan juna ne to me yasa ya mamaye mu eh a dalilin mulkin mallaka da suka zo da mulkin mallakan su na zalunci su rusa addinin ku da tarbiyyar ku ka dauki abu ɗaya mana duk mace kai ka sani tasowa tana amsa sunan mijinta ne kafin su zo mace na amsa sunan babanta ne saboda faɗin Allah ud'uhum li'aba'ihim ku kira kowa da yes huwa aqsatu inda Allah suka ce a a sunanki yes Amina and your husband chicken daga nan suka mame yana nan da yawa irin wannan to me alaƙar ka ce kana bikin sabon shekara kai watanni uku da suka wuce ko hudu aka yi sabon shekara ta musulunci 1443 wa ma ya sani cikin ku na wasu ka sani ga sabon shekara din yau ka ma sani sai wannan to ya kamata lokaci da na ainihin abinda suke kira revival ta jididi na musulunci a kowane karni a kowane irin lokaci a dawo zuwa ga tunani da abin da ke da asali sannan me na kamar muna sabon shekaru muna me za ka yi kada shekarunka na karewa kana kusantar kabarinka kai da kullum ana rubuta lada da alhaki kai da saura kaɗan a kunshe ka a cikin rami muna me za ka yi ai shekara sabuwa in ta zo ta musulunci musamman yi kuka kan abin da wuce na zunubanka ai wallah wani ne jiya ne wani abin kirki ne yau bikin wata sabon shi ba namu ba ne haka kamar bikin te wani murnan ya ci mulki ne yahudanci ne ƙwarai kuwa ya zama ciye man gwamna mun zo muna murna murnan me murnan me kwaɗayi ne kunikanci ne ba gaskiya ba ne in kana murnar ya zama gwamna gobe aka yi masa juyin mulki in ya kamata ka je kai bakin ciki kuma amma suna zuwa a musulunci idan mutum ya zama shugaba kaza kaza sai dai ka ce ina maka fatan alkhairi kawai yi lafiya amma muna na me ɗalibi da ɗau alƙalami yana rubuta jaraba sai ka ce ina maka murna in ya faɗi fa to ya gani misali mutumin da ya fada ruwa yana ninkaya bai kai gace ba kace congratulations what if he drowns in washin ya shifa dan fulanin da ya kora dabba bai kai ba kace ina muna in suka wargaje ba kaga da mulki da irin wannan sai in mutum ya wanye lami lafiya ta kuma yawanci masu munna din sun ga ruwan mangoro ne ke tsiyaya kudaje ne ai yadda kullum ba ganin ko dai daga ba ganin su ko mai mulki ne in suka ga lokacin mulkin ya kare sai a fara janye masa kuma aka suke yi ka zama gwamna ka yi ta tsiyata ku kana ta bindiga kana ta shirme sun gama cin amfanin sai a fara zuzule maka ina suka sun tafi ana fafutukan neman sabon gida ne siyasar koko da kosai kenan haka take a Najeriya siyasa gida biyar ne a Najeriya daga ciki akwai siyasar koko da kosai ita ce 70% na siyasar shi yasa da wahala mu ci gaba da irin wannan kwaɗayin tsayar wannan ba shi ne topic ɗinmu ba amma topic ne ai inda halin da muke ciki ne haka duk waɗanda suka yi wani murnan ainihin happy xmas to kana murna da kafircin ne a akar makalla ai an ce mu ci abincinsu waɗa hamu illin lakum na ce daga cikin abincinsu akwai alade sai ka je ka ci ba hujja shi ne allah ce abincinsu ya halatta gare ku abincinku wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum okay da wannan wasu wai malamai ke ba su fatawa a iya ce da su barka da kismati a iya cin abincin su fiqhu muhimmin lamari ne tunda abinci kawai kace okay tunda Allah ce abincin su to ai suna cin alade sai mu ce a banda wannan a to in kace banda wannan to sai ka dawo ka ce banda abincin da aka yi domin zagin Allah domin cewa aka yi excellence ana bikin haihuwar Allah har da shi amma idan kana da bauki kirista ma'aikaci ne ka je gidan shi ya baka abinci shi ne abincin shi sale shi ma wanda ka san ba mushe ba ne amma wannan ko limamin unguwa ne ya yanka musu dabba lokacin bikinsu an yanka don menene saboda tuna haihuwar Allah kai ka yarda da wannan ka yarda kamfanin da ke sai da naman alade misali nake bayarwa sai kamfanin ya sayo kaji ya yanka ya gyara kaji ya kuma sa level na talla ya ce wannan naman kaza liman ne ya yanka sai dai kuma kamfanin alade ne ke yin shi za ka ci? a inda tsoron yanka ne zan ci mana amma saboda alaka da ƙazantar ba zan ci ba baka da kishi ne kai? to sai mun ce ayi Allah ce a ci abincinsu ba ka da fikira ne kai daga cikin abincinsu akwai giya sai ka kawo ayar wurin in ka ce banda zai mace a to Allah bai ci banda nan ba da hujja da ka kafa kenan to ba na so na tsawaita 25 ga watan Disamba ba lokacin da aka haifi annabi Isa bane sam sam su kansu malaman tarihi a cewa sun tabbatar ƙarya ne wa aka haifa a lokacin wani mutum ne daban daban can annabi isa tarihi ya tabbatar an haife shi ne a cikin sama not winter ba lokacin sanyi ba ne kuma disamba 25 yawanci kan zo lokacin sanyi ne da nassin ƙur'ani annabi isa lokacin zafi aka haife shi je ka karanta suratu maryam tusaqit alayki rutaban janiya malamai suka ce ar-rutabal janiya dan dabino nunanne masana ilimin botany sun tabbatar dabino baya na lokacin sanyi lokacin warm season ne so a qur'anan ci kana da amma kaje ka zama folo folo mara manufa Allahu akbar Allah ya kashe mu da bacewa muna godiya ga Allah alhamdulillah irin wannan abin duk yayi karanci kwale-kwale da sauransu misali amma sai ka je kasan musulmi kaga malam gari duk ya rudi ina birnin tawa ta Niger duka duka ranar juma'an nan asabar washe gari to kusan a masauki na dai sai dai ka jama fi ka rufa kawai kuma duk musulmi ne ina kafiri a tawa ba kasa adarawa bane misali nan ne ma fato jahilci ne saboda wato abinda bature ya kawo mutane ka yi boko amma kar ka ɗauki halinsu babu wani ilimi mai suna western education babu shi i challenge you no education is western but there is western mentality akwai western attitude hali ne ma akwai amma ilimi ba wani western waye ba da ilimi allah ne ba da ilimi biology gashin tukuna sai ban karanta ba chemistry a qur'ani saboda ima wannan a takeice ne tunatarwa a da sauransu misali abinda zan karkare da shi abinda ya janyo kaga wannan kalanda ta bature sab aka rike dalilai kamar guda biyar ne dalili na farko tasirin mulkin mallaka na biyu an alakanta watannin da kwandalar da ke shigowa aljihunka tunda kai dan albashi ne dan wata-wata haka dole ka dace kuwa kudi wasa ne na uku rashin faɗakarwa akai-akai inda faɗakarwa akai-akai wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin na hudu sakaci da gwamnati suke sai a kano an ce an fara ainihin kalandar musulunci yanzu duk shekara ka taba jin wani gwamna ya yi kotun kalandar musulunci duk da surutun yi ma musulunci hidima da muke sun su misali duk da surutun aiwatar da misali shari'a da muka ce muna a jihohin nan gaba ɗaya kusan nawa na arewacin najeriya ban sani in akwai lokacin da shugaban ƙasa ko gwamna a jihohin nan na arewa in ya zo bayani kowane gwamna ko can zai ce yau kaza ga watan musulunci ban san ana yi ba an fara an watsar na ɗauka al'adar ka mai kyau idan ka ci gaba da rike ta shi ne abin ke ɗorewa dalilin hudu ke dalili na biyar rashin karanta tarihi da muna karanta da mun san oke a shiga asalin abu kaza ga illarsa ga muni shi Allah ka samu ƙara ganewa sunan nisa'i kenan majalisi na ashirin da tara kuma za mu tashi hadisi mai lamba ɗari da ثلاثين دهولو أين شمس الدين نسيتم وذكرت يعني مئة خمسة وثلاثين أين بارك الله فيكم زام تاشي صاب بابي نيك باب النضحي باب دكي مغانا أكن ييفي أتوك ديبيرو أكن يفا متفا مثالي أنغانيكو كتاب الطهارة كنا حديثي من لمبا تريد ثلاثين دهولو سمع
بسم الله الرحمن الرحيم باب النضح اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبه عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم كان اذا توضا اخذ حقنه من ماء فقال بما هكذا ووصف شعبه نضح به فرجه فذكرته لإبراهيم فأعرضه الله أكبر قال شيخ السني مم.
الحكم هو ابن سفيان الثقفي رضي الله عنه wannan hadisi isnadinsa mutum nawa ne in kuka duba bakwai na'am bakwai suba'i kenan ko madalla yace Khalid ibn al-Harith shi kuma daga Shu'ba Shu'ba ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Ataki wanda aka yasa shekara ta ainihin wato 85 zuwa da shida wajejen sa'an Imam Abu Hanifa ne Abu Hanifa ya girme shi da kusan shekara biyar ko shida araftun an samu daga Shu'ba shi kuma daga Mansur shi kuma daga mujahid ibn jabarin ko ibn jubair sun ce bakar fata ne amma cikin manyan-manyan almajiran ibn abbas ne an ilhakam an abi cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama kana ya kasance idan tawadda idan annabi ya alwala an gane ko a haza hafnatan min ma'in sai ɗibi wato damki na ruwa shine hafna abinda za ka ruwa cikin tafi shine hafna yawa kamface na ruwa sai ya kamfato kamface na ruwa da fata an gane ko shine hafna kenan min ma'in na ruwa faƙala biha haka ba sai ya yi haka da hannun shi to an sai ce faƙala me sa ce faƙala larabawa sukan yi amfani da ishara ta hannu sai ai magana ce saboda faƙala sai ce amma ba hannu ba ne ya magana e amma tun da ya maka ishara wannan ishara kamar magana ce wanda ke can jikin mango na ce na mishi haka amma na faɗa ne to suna kiransu da talking finger a shi ya tsakace magana kenan sukan ce faƙala inda zan ce ban yi magana ba inda zan ce to suna kiran sai su ce faƙala kun gane ma'anar magana ba wai hannun ba ne magana amma isharar kamar magana ce yauwa saboda haka sai annabi sallallahu sai ya yi haka da hannun shi to menene haka ɗin dan mu sami bayani daki-daki sai sufiyanu sauri afon shi'uba kai sai ya ce da mu ma'anar sufiyanu sai sifata mana abinda ake nufi da haka ya ce na za bihi farjahu abinda ake nufi da ya yi haka da hannu ma'ana ya ɗibi ruwan ya zuba a inda wato al'aurarsa domin ya wanke wai wannan sharhi shuba ibn ulwa hajjaj amir musadis amirul mu'minina fil hadith kenan ya fassara maka abin da ake nufi da haka fa zakartuhu li ibrahim fa a'jabahu sai na ga ma aini ibrahim nace kaji kaji kaji kaji bayanin shuba fa a'jabahu sai ce kai wannan bayani yayi kyau na kuma gode na gamsu da shi wannan ya nuna maka magabata sashi kan kai ilimi ga sashi wanda sashin bai halarci majalisin ba ce ai majalisi kaza an karanta mana kaza dan Allah mai aka ce ayan ce kaza haka ta haka sai ilimi ya zama to ya yadu hadisi mu na farko kenan kuma hadisi ne wanda yake tabbatacce ci gaba
أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحوص بن الجواب حدثنا عمار بن زريق حدثنا عمار بن رزيق عن منصور وحول السند وأنبأنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم ونضح فرجه قال أحمد فنضح فرجه kusan bayanin da ya gabata a baya ne a nuna mana wato dai hukuncin annaba ka kamfaci ruwa ka zuba a gabanka ko inda najasa ta fito saboda ka yi tsarki ka tsarkaka saboda tunkarar ita kanta ibada don ba a yin ta idan akwai najasar da mutum raftun wannan hadisi sahihi ne shi ne hadisi mai lamba 135 kuma abu dawud ya fi da shi hadisi mai lamba 166 haka kuma ibn majah hadisi mai lamba 461 imamu ahmad sai da ya fi da wannan ruwaya a cikin musnad a wuri ɗaiɗaiɗai har goma cikin musnad ɗinsa wannan suna kiransa wato shawahid kamar ka ce corroborating narratives abinda ba corroboration abinda ya karfa wata magana in ka ce balarabe ya ce kaza kaza ya ya ce eh haka ne ko da bayanan to magana ya ta karfa magana sakiya dan ka san da ingancin magana araftum wannan hadisi kamar da na gaya muku hadisi ne sahihi hadisi mai lamba 135 mutum na cikin isnadin eh na farko na wannan fa wannan ɗaya ko lissafi dai mazaje nawa ne biyu cikin su za ka haɗa bakwai daga nan goma qasim ibn zaid ai guda goma ne ushari ne kun manta ne to shi ne mafi tsayin isnadi a sunan nasa'i al-ushari imamu na malik allah ya kara masa rahama yana da nawa a cikin mawafar mafi gadata suna'i ke nawa ne fi kusa kwada da gaske haka suke jinjina mawafar na imam malik saboda kusacinsa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da a duniyar inganci ba ka ce ta kai wannan to ashe akwai balaghat ne ba zunzurutun hadisi bane akwai ara fiqhiyya na imam da almajin suka rawaito amma maliku a sahun gaba yake kai ka sani wajen inganta hadisi da kwarewa a wannan fili da kuma gabata da Allah ya masa baiwa da shi Allah ya rahmshi su gaba daya kenan wannan isnadi ushari ne araftum yawa yake cewa in ka ji ƙarshen isnadin bayan ya koro mazajen da ke ciki an hakam ibn sufyan kala ya ce ra'aitu na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawadda'a yayi alwala ko wa nadaha farjahu ya kuma ainihin ya fara ko kace ainihin ya zuba ruwa a gaban shi alaihi salatu wassalam qala ahmad ahmad yace ma'ana fa nadaha farjahu kenan ya zuba saboda tsarkake gaban shi don mu samu abin koyi ga yadda ake addini in ba ka wannan bayani daki daki daki daki daki na menene eh saboda ku samu abin koyi laqad kana lakum fi rasulullah usman hasana kuna da kyakkyawan abin koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu annabin da aka yi rayuwarsa dalla dalla daki daki irin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin saboda girman darajar saboda ɗaukakar saboda gabaci da yake da shi a gaban mai duka Allah ya ƙara ma annabawan Allah aminci ya sanya mu cikin makwabtaka da annabi sallama a cikin gidan aljanna hadisi na gaba na gaya muku to shi kenan wannan hadisi afwan wannan hadisi na faɗi wanda ya fitar da shi ko to hadisi mai lamba 136 babin da ke magana akan fadl wudu wanjin alwala a ci gajiyarsa babi da ke magana akan cin gajiyar wanjin alwala farko tukun menene wanji wanji abin da ya saura idan ka sha ruwa ka rage sai a ce ya bar wanji ma'ana abin da ya wanzu kun gane ko to cin gajiya wanjin alwala a iya amfani da shi a sha shi ne abinda ruwayar ke mana magana a kai shi yasa ya kulla babi babin da ke magana kan cin amfani cin gajiyar wato falludu wanji irin na alwala na'am أخبرنا أبو داود سليمان بن يوسف سليمان بن سيد قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب قبل وضوئه وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت نعم wannan hadifi nawa ne mutan da ke ciki su dasi ne a kwarai kuwa a yi zo da ka ambaci sabi ai mutane nawa ne su dasi ne ai nan kuma a cikin hadifin wato tun daga farkon wannan littafi da muka fara bara yau shekara da ƙari ko ba mu taɓa cin karo cikin dini tunawa ta ba mu taɓa cin karo da inda nasa'i ya rawaito daga abu dawuda ba sai wannan akwai mai ikamin arwaya ɗaya inda nasa'i ya faɗa kamar inda ya faɗa anan ya ce ainihin haddasa na akhbarana abu dawud ni ba na iya tunawa to wannan shi ma abu ne muhimmi idan kana karanta isnadi na'am abu da musamman ta yi ba sa'anin juna ba ne a kuskure ne ibn al-ash'as ne as-sijistani an gane ko abu dawo da sahibu sunan shi da sai ya rusu shika ta nani 303 abu dawo da fa mai tan da 72 sai ka yi lissafi shekara 303 ka ɗaya shekara 272 menene difference din na'am 30 shekara 303 ka ɗebe shekara 272 menene wanji to tsakanin su kenan abu dawo da ya bar duniya da shekara 31 da sa'iyar rasu amma suna da zamani daya an gane kuma abu ne mai sauki daya ya roto daga dan uwan shi abu dawo da bai roto daga ainihin ahmad ba ko bai roto ba abu dawo daga ahmad malamin sani ai ko bu gane ba ne tirmidhi ne kan ce akhbarana muhammad tirmidhi in ya ce muhammad wa yake ne imam al-bukhari عرفتم كان البعض يروي عن بعض da haka suka ce mutum baya zama malami sai ya ɗauko ilimi daga na sama da shi kuma ya ɗauko daga sa'an shi tsarin shi kuma ya ɗauko daga na ƙasa da shi ƙaddara ɗanka sai ce baba an koya mana hadisi kaza kuma malam ya ce ingantacce ne kuma kai baka san hadisin ba alkhairi ne gare ka ce to da Allah karanta min naji bari dau alƙalami in koya daga gare ka ko ba haka ba shine ainihin kana daga manya kenan as-sighar an al-kibar riwayar kana daga manya ba aibi bane shi yasa suka ce karatu kan taso daga sama zuwa ƙasa daga ƙasa zuwa sama to nan sai zamanto al'imamun nasa'i ya ruwaito daga ainihin abu dawud a sijistani ƙala ya ce haddasa abu attab ƙala haddasa na shirba shirba ibn al-hajjaj kamar da muka faɗa shi kuma daga abi ishaq as-sibai'i as-sibai'i wasu sun wasa shi da yawa wasu kuma sarar da shi an abi hayya shi kuma daga abu hayya shi ne ibn qais al-wadi'i araftum yace ra'aytu aliyan ra'aytu aliyan me yasa yace aliyan bai ce aliyin ba maf'ulun bihi tayyib to ina fa'ilin to okay harafi kan zama ainihin fa'ili to kin na ce ra'aita na mafaili ne kenan na'am maf'ulun bi ra'aitu din tu tu ai kun ce ra'aitu aliyan naga ali kuka ce aliyu maf'ulun bihi da'iman mansub granted ina fa'ilin maf'uliyancin ce ce tu nake tambaya dama haka na faruwa kore da gaske a'a yo ai akwai lamirin fa'ili akal to ina nake ina nake auren to akalta ina kake ta akalti ina take kenan tu ta ci wakilin fa'ili ne haka bin mali ya faɗa cikin an alfiya والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني lamiri wakilin suna kan zo wakilci fa'il ko kai da hausa idan ka ce mun jera zuwa kasuwa ne da zaidu na bashi atm dina ka kalla na bashi ƙauyanci ne ka ce na ba zaidu tunda an riga an ka kawo wakilin suna kawai pronoun a siyasa harshe akwai wannan a zaman tuna ibi fa'il kenan ko kuma ka ce a damirul fa'il sana ka ra'aitu sai ka ce fi'ilun wa fa'il ko ba haka ba asali ra'a ne ai fi'ili ma fata ya kamata kai masa to ya kai dauri sai ka ce liktisalihi bi damiri arraf'il mutaharrik a fahimtum to in ku haraka ne kuwa aliyun zai kasance mai kenan mansub saboda mai فاعلية كو مفعولية مفعولية مفعول به منصوب ناجا علي سيدنا علي كنان دان أبي طالب الله يقرأ مسجد كنان علي مؤربيني أنا مؤربيني مؤربيني ذاك شي قال رأيت مررت بي كنان ين ين ين عمر فا مم. قال عمر رأيت عمر ذهبت إلى عمر ذاك فداك بعد ما فداك أهنا to ɗayan ku yi min lirabin zahabtu ila umari daidai ila umari ku min lirabin ya iribo ku saba da arabiya harshen ku ya kare da ita saboda ita ce sinadarin fahimtar nusus dinmu inda bature ya tilasta mana turanci da faransanci har na gaya mu kwanakin baya har kasashe ma suka sanya mu suna anglophone wai mu ne anglophone masu jin turanci sun kai du sun kai ashirin cikin dari a najeriya sun kai ku faɗa mana turanci ɗan ganga ba turancin bakin kasuwa ba nake maka ha e turancin i dey go na mi tokam wace magana na maka magana turanci lafiyayye to amma duk da haka kuke kiran wai Najeriya anglophone kasan da ake turanci haka aka yi mana mulkin mallaka waɗanda ke jin faransanci nagartacce duk ƙasashen sun kai abin amma suna kiransu mai francophone haka ne? kasashen da ke yaren portuguese a afirka suna ne guda shida ne amma suna kiransu lusophone lusophone yes cape verde mozambique angola sauran uku namance su abinda da ke ya aka yi suka tilasta maka dole sai ka iya nasu larabcin kafa kai a jima wannan gefe hausar ma da ta haife mu da yawa 'yan boko ba su iya karatun hausa Allah sai da wahala duk wani ɗan boko ka same shi ka ba shi magana jari ya karanta sai ya sha wahala dalili da wahala ya yi maka hausa minti ashirin turanci bai shigo ba sai ya fara sace you know you know you know Allahu akbar to wannan duk yana nan da yawa kuma mun san iyare dole ai ka dauko ka aro ai ko ba haka ba saboda abinda nake jiddawa a kullun a irin wannan wuri wato kiyayewa ra'aitu aliyan naga sayyiduna ali Allah ya kara masa yarda tawadda'a yayi alwala salasan salasan sabi uku uku ai mun karanta a baya ko sun makama sannan sai ya miƙe bayan alwalar fashari ba fadla wadu'ihi sai ya sha daga abin da ya rage na ruwan alwalar shi sai suka ce ba saba ganin haka ba sai ce a na ga annabi ne ya yi to abinda ake bukata irin wannan darussa na karatun sunna duk abinda ka ji ka kamanta ko da sau ɗaya ne a rayuwarka Allah kuwa za ka sha mamaki ƙila Allah ce da kai a zamanin da mutane suka ƙaurace mu sunan annabi na kai karaya to ga sakamakonka Allah ya bada sakamako ai ba dan karfi ba Allah ka ba mu dace Allah ya rabbul alamin sai ka sayyidina Ali sai ya miƙe kuma ku lura fa sai ya miƙe mu kuma ta mun karanta wannan hadisin a baya shine aka ce shan ruwa a miƙe an hana in ba wuri biyu ba kayi alwala ragowar ruwan ka miƙe ka sha ya tabbata a sunna da kuma ruwan zamzam in ba haka ba abinda ake so sha ya kamata kai ne ba a tsaye ba na fata an gane ko tsaye saboda haka yake cewa sai ya miƙe ya sha wanjin ruwan shi ko ka ce alwalarsa wa ƙala sannan ya ce sana'a rasulullah sallallahu kama sana'atu manzon Allah haka ya aikata yanda kuka na aikata din nan wannan hadisi kamar da muka faɗa tabbatacce ne hadisi mai lamba 100 da nawa 36 abu dawa da ya fi da shi a wuri ɗaiɗaiɗi har guda hudu nisa'i a wuri takwas banda nan wurin za mu sake cin karo da shi nan gaba kenan idan Allah ta'ala ya yarda sai hadisi mai lamba 137 iqra qala muhammad ibn mansur an sufyan حدث قال حدثنا مالك بن مغول عن عون عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم
بالبخاري وأخرج بلال فضل وضوئه فابتدره الناس فنلت منه شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه
wannan hadisi mai lamba 100 da nau kenan 37 yana mutum ne ciki mutum nawa ne kumasi ne mutum biyar ne ba hudu ba ne kuma mazajin da ke ciki ko da dai ba ba manhajin tafsili nake ba yanzu wane ne malami na fuko ciki muhammad ibn so shine ibn thabit ibn khalid al-khuzai ya rasu a shekara ta 252 imam an-nasa'i yace fiqa ne wa faqahu an-nasa'i sai kuma sufyan ibn uyayna shi wannan ai mun karanta tuntuntun mun sha samun labarin sufyan ibn uyayna da sufyan dan uyayna da asauri waye babba muna da muna da sufyana ayyuhuma akbaru min al-akhar sinna waye babba ya jama'a hmm الثوري ya girme shi da shekara nawa shi a sauri shekara 86 aka haife shi ibn oyana 107 ko da shida ya bai shekara goma an gane ko sufiyana sufiyan da sauri ya girme shi da wancan shekaru amma shi kuma shi ba ya girma sufiyan al-thawri shuba ya ba sufiyan ibn ina kusan shekara 20 ne yana da matukar muhimmanci sanin tarihi saboda ta hanyar tarihi malamai ma ke tona asirin makaryaci yanzu ka dauki misali sai wani yaro ya ce ai wata ran muna gaban shek gumi a sultan bello sai ce kaza da kakan yaron sai ga dan shekara 18 ne ta kaga automatically ƙarya yake sai ka ce kai malin shekarun ka nawa ce 18 to gumi yaro suna 1992 kai kuma dan fililliki na kwanan nan ka zo ka ce kaza kaza daga nan sai a masa elimination series an gane ƙarya kawai ke saboda ka sanin tarihi muhimmin abu ne ko mutum ne ya ce a lokacin da aka yi tatsi ne a 2000 ba kano ya san ba gaskiya ka faɗa misali kun fahimta saboda malamai suna amfani da tarihi wajen gane gaskiya ko rashin gaskiyar mutum a fagen ruwaya tsaye nan wannan hadisi na waye hadisin Muhammad Mansur an Sufyan Sufyan wanne ai mun fada mun ce Sufyanu ibn Uyayna wanda an haife shi a ne a Kufa kuma ya kaura tare a Makka haka suke ce da shi al-Kufi al-Makki ko ba haka ba yawwa to wannan kenan shi kuma ya ce naji ibnul munkadir ibnul munkadir shine ibn abdullah ibnul hadir ko ba shi ba ne? 37 ne? ni wannan nake karanta wato ya salam shine wato ya samo daga ainihin sabina wayana al-kufi al-maliki ya rasu shekarar 198 shi kuma daga malik ibn mighwal al-bajali kun tana bajali wani sahabi ake ce da shi bajali jarir wanda aka ce yakan mala'ika yakan zo gun manzon Allah a suran wannan mala'ika saboda kyakkyawa ne wato balarabin kawai ne kuma sarki ne local chief abu abdullah shine ibn mighwal kenan ya rasu shekarar 159 kuma sun ce fiqatun sabtun ibn mighwal a duniyar karbuwa ya wuce aunu ibn abi juhaifa shine wahab ibn abdullah ya mutu a shekarar 116 imamun nasa'i ya wasaka shi na fata an gane ko mun karanta hadisin yawa ba mu karanta ba ai yake cewa na halarci annabi sallallahu naje inda annabi yake bil bataha kuka ce na tarar da shi al in ka ce al bataha wani yanki cikin unguwannin makka in ka so ka ce zaza cikin zaza irin ta makka wa akhraja bilal fadla wudu'ihi bilal ya fito masa ko kuma bilal ya fito an gane ko yauwa da wanjin alwalar shi shiwa madalla ko kalli tarihin da kyau yana cewa a batha bilal sai ya kawo mana ya ce ga raguwan ruwan da annabi alwala ga ruwan da ya rage ya ce ya fito mana da ruwan muna gani ai fafta da rahun nasu sai mutane suka kai cafka suka kai rida suka kai wawa kowa na son wannan ruwan tunda sun san wanjin alwalar annabi ne sallallahu alaihi wasallam an gane faniltu minhu shay'a ni ma sai na samu wani bangare na ruwan shine faniltu minhu shay'a wa rakastu lahu al'anaza fa salla bin nasi sai na kafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam al'anaza wata sanda sun ce sanda yawanci mai dan kunne biyu wanda ana dan rataye kayayyaki in za a yi tafiya sai na kafa masa sanda sai ya yi sallah zuwa ga sandar me kenan sutura jamil mutum zai yi sutura da ainihin gado a ɗakin shi zan yi sallah in sa wannan a matsayin sutura? a takaice sutura abu ne mai kyau ya zamanto suka ce kare kaskata kasa zira'i sangali madalla sannan in ka sa sutura za ka yi sallah to haramun ne wani ya wuce tsakanin mai sallah da sutura ɗin amma ta bayan sutura fa ba matsala to idan liman na jan musalla wani shigo masallaci zai iya bi ta gaban masu sallah? ya bi ta gabansu? dalili saboda sitarar liman ita ce madalla kenan waɗanda aka haramta ka wuce ta gabansu mutum mai sallah shi kaɗai da kuma liman haramun ne ina misali a rayuwa ta da gobe direban da ke tuka mota zai kai mu abuja kowa na cikin motar dole kowa sai ya tuki zama lafiyar direba zaman ku lafiya matsalarsa to wannan shine misali gwari-gwari saboda haka idan liman kuna da sara sar liman ta wadatar ashe ku mai da hankali kan sar liman ɗinku ku tabbatar liman ba a tabbatar to nan sai muka waye gari a wannan ƙasar ta sai a zo ana sallah sai a sa sutura nan sai mutum ya dawo nan musulmi ku kullo da wannan ba ana ya kauye eh sai a shi can kana can sutura sana to me hikimar kenan wai su lojin ɗinsu to ainihin na sallah Allah ne ce dan ina kallon wani abu ya salam ya akhil kare tun ne ka ne ka daina kallon ka abar kenan da kai ya an ce ka sa sutura sannan kuma ka je ka nisan gaban ka zo kana kallon gaban ka fankan fayo kenan abin da kake nufi a wuce ta gaban ka nan ne ba ka so a wuce ta gaban ka ga shirme ne da Allah in kuma masu wannan a yi ƙoƙari a ji hankalinsu ta hanyar magana mai taushi la'allahun ya tazakkarun wa la'allahun ilal haƙƙiyar jiyo ɗaya saboda haka ya ne sai sallah zuwa gastara wal humru wal kilabu wal mar'atu yamurruna bayna yaday alhali jakuna da karnuka da mamace kan wuce ta gaban shi babu komai a'a ta gaban shi kamar yaya madalla dole abinda za ka fahimta ta bayan sutura ne kenan in ka sa sutura ko da an wuce ta gaban ka baka da iskali baka da matsala za ka iya tashi ka yi sallar dare matinka na kwance ka yi sutura da ita? nisa kuka ce na'am me sa kuka ce na'am na na aisha khalas hatta ce in zai sallah sai shuri kafata la ilaha illallah to ni dai asali na baya ga matar ka ba wanda aka ce ni ban sani ba ban sani ba ban san ba da wata ruwaya cewa baya ga matar ka wannan zai kara fito maka da kimar rayuwa irin ta aure kwarai kuwa kila ni ne ban sani ba amma ni ban san wata ruwaya cewa wani mutum ya kwanta suna ita ce tafi kusa da kai a misali ko ɗanka ba mu samu ruwayar ba shi ke nuna maka game da na faɗa shi ƙimar aure a rayuwar mutum Allah ka samu dace inda na baƙi wakt inta wakt ya salam to mun samu hadisai nawa kenan da na so mu kammala mu samu amma za mu tsaya yadda kuka ce tare da cewa wannan kusan hadisi ɗaya ne rage mu kammala shi babin in sai mu shiga babin da ke magana akan wato alwala farilla ne don mu ƙara sanin muhimmancinta abinda muka faɗi daidai da ce ne daga Allah Allah ka ba mu ladan kurakuran mu ma'abuta kurakurai muke Allah ka yafe mana Allah ka ƙara mu ƙasar mu albarka ya Allah ya Allah al'umar annabi bayinka ne ya Allah masoya annabinka ya Allah ka saukar da rahama gare mu gaba duk abinda muke tsoro Allah ka yi mana maganin shi ka mana maganin cututtuka ya rabbal alamin waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani Allah ka ji kansu Allah ka yassare wa musulmi alkhairi duk inda yake dukkanin fitina Allah ka aje mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh